أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله كقدره ومقداره العظيم شروط الورد وما يتعلق بهذه الشروط أشي قبل كراتين للتاهم مريت المريد za mu tashi wannan fasali ko wannan babi na sharuɗa wanda yake fasali wanda ke bayani bisa kan sharuɗa na wuridi za ka ce wuridi baki da ana nihin lazimi da wazifa ma da zikirin juma amma ta Allah ku biyu da abin da ke rataya da shi amma ta Allah ku biya da shiru da abin da ke rataya da wannan sharuɗin na daga wa'ansu adabu suna fara kama ka. Shuruɗu zan wirdi taharatun hadas, bima'i nau tayammumin ma'al khabas, min jasadi nau saubi nau makani, wa saturu auratin anil ayani, wa adamun nutki li ghairi uzri, wal yakunin nutku lahu bin naziri. ونية لدى شروء كاوتي هي التي تدعى شروط الصحة نعم آه شيخ ابن باب الأنبي رضي الله عنه يتي شروط ذا الورد sharaɗan wannan wuridin kamar da ya gabata na ce a wuridi nan aka yi zalakin shi ana nihin lazimin da wasifa da cikin juma yawa taharatul khabas taharatul hadas nan zai fara ambata sharuɗa wanda suke dan da wazifan da lazimin akwai inda suke tarayya akwai sharuɗan da suke tarayya su ne za ya gabatar na wurin ya ambaci sharuɗa guda biyar wanda za mu ji su kama ka na farko taharatu da hadas shine tsarkin kari wanda malama suke cewa tsarkin kari da abin da aka yi shi sai sai zai kare alwallah su abu biyar ne bawali ga'idi rihi da mazi da wadi wannan su ake cema shi ne hadasi wato wanda dukansu suna karya za ka je shi sa nasa malama suke ce musu karrai alhadas yawa kari zaharatul hadas sarkin kari wannan ko sarkin kari yana tabbata bima'i da ruwa auta ya mumin koko in da aka rasa ruwan ma sai a yi sai a yi sai to sharaɗi ne wurfi ba za a karanta shi ba sai da ma'ana sai da tsarki na ruwa sai an yi tsarki an yi arwala in wannan bai samu ba saboda an samu wani mani abin da ke hana yin arwalai to sai abin da ke maiwa maimakon arwalai ya biyo ba shine taimama ba za ta yi a karanta wurfi haka nan ba ba tsarki ba taimama babu arwala babu taimama ma'al khabas to sharaɗi na biyu shine tsaharatul khabas shine sarkin dauda malama sa ce sarkin dauda shi ko min jasadi na saubi na makani ita sarki na khabas na dauda ya rata ne ga abu uku su ne min jasadin sarki na jiki ya kasance jikin mutum yana da sarki au saubin ko ko tufafi wanda mutum yake sanye da shi au makanin ko ko wuri wanda mutum zai gudanar da wannan ibadan to wannan su ne guda uku wanda a tsarkin su ake ce mai tsarkin dauda wa sataru auratin a sharadi na uku shine fitirta al'aura ainihin ayani a bisa kowa ma'ana babu ba wai maza ko mata kaɗai ba dukan wannan wajibi ne sharadi ne akan mazaje akan mata haka nan ya ce ainihin ayani a bisa kowa da kowa kenan mai zama kamar wani abu ne wani zama kamar nake baya ba na kowa da kowa ne duk wanda zai yi wurdin nan sai dole ne ce yana da wannan ya kawo wannan sharaɗi na sitar tsarabara wa adamun nutqi da gairi uzuri sannan sharaɗi na hudu shine rishin magana da gairi uzurin ba tare da ma'ana in ba da wani uzuri ba adamun nutqi rishin furishti baki da mutum ba zai ce komai ba tun ya kama sai ya ida ligayar uzurin magana da aka ki ce magana ligayar uzuri ba tare da uzuri ba wal yakun yamnutu lahu bil nazari to in wa ya kasance akwai uzurin to shi yace wal yakun yamnutu lahu bin nazari to nutukin wannan maganan nan ta kasance lahu ai min ajilil uzuri in akwai uzuri ya kama bin naziri ta kasance yar kaɗan ce magana da za a yi abin da bai wuce kalima ɗaya ba malama suka ce ko ko kalima biyu kawai in uzuri ya kama in dole sai an yi magana to kar ta wuce kalima ɗaya ko kalima biyu in ta wuce haka to fa ya mutum sai ya sake wurdigi sai ya sake abin da ke kai kenan kamar misali shi ma uzurin ne wani abu kaga zai wani zai faɗa haɗari makawo misali ga misali ga ga rami gaban shi da gani ba za ka iya cewa hattara rami kaga wannan kalma guda biyu ce in hattara ma ta isa ba sai ka ƙara ramin ba ta isa in kuma cewa za ka yi makaho hankali kaga ita ma dai kaga duka dai kalma guda biyu ce kamar da irin wannan dai abin da bai wuce wannan ba a wannan kuma kowane lokaci malama suka kawo suka yi wannan sharaɗi na rashin magana suna toga cewa an su a musamman mutum uku na farko dai uwaye su uwaye ana amsa musu kuma nan ba mazancan nazaru ake ba zancen ma kaɗan ba a a amsa musu iyayen da suke so a amsa musu saboda gudun hukumar walidai saba ma ma'aifa ba a so biyayya ga ma'aifa babban abu ne babban lamari ne musamman cikin ɗarikan mu ɗarikan shaishehi mu shaka mutu yani radilata anu wa arbahu wa annabi aminu kudus ruhu dan shehu yana cewa mallam ya birra walidaihi la ya tayassaru lahu suluku li hadhihi tariqa aw kama kana maulana radiyallahu anhu yace duk wanda hobbi bai biyayya duk wanda bai biyayya ga mahaifansa to shiga wannan ɗarikan ba za ta yi mai sauki ba saboda haka mai sharhin wannan kasidan ma ibn al-arabi sa'i radiyallahu ta'ala anhu yana cewa na ga mu'tabarin manya-manyan shehunne wanda ake ɗaukan maganar su sun kasance in ka zo karɓan ɗarika sai sun sharɗanta masu sun tambaye ka kana da mahaifa duka biyu koko guda ɗaya kana da su to sai sun sharɗanta ma biyayya ga mahaifa a to in sai in ka yi biyayya ga mahaifanka in ka ɗauki wani sharaɗin sannan su baka wani wurti saboda girman biyayya ga ma'aifa to ana togace wannan in ma'aifa ne suka yi magana wannan za ka yi ta musu magana ka amsa musu yadda suke so kuma wurdinka ba tare da ya lalace ba inda kana musu ma magana kana cikawa kana kana ci gaba da wurdinka haka kare babu matsala hakan nan ita ma mace sharaɗi ne ita ma ta yi biyayya ga mijinta to saboda ka abin ya zama shi ma saba wa miji za ta rika amsa mai za ta iya amsa mai lokacin da ke mata magana ko tana cikin wurin wurtin da ba komi tana yi tana amsa mai tana amsa mai ta ida ita ma ba to ba ce ba kalma ɗaya ko biyu ita ma har iya yanda yake so saboda shi ma abin da ake kiyayewa yana ce ma shi ma na cikin shirɗa biyayya ga mazaji ga wadda take da mijin armi to wannan biyayya wajibi ne saboda haka kar yin shirin ne ya zama kamar hukuki wani saba mai ne nan an ba da dama za ta iya mai magana bai bai zama ba wani kar ki tsammanin ko wani biyayya ne ga Allah yana miki magana kina ce a shi na an baki dama saboda ya zama cikakken biyayya gare shi kar ya ji wani abu garin shi haka nan kamar da aka yi ne bayani suka mahaifa sai na uku wanda ake toga cewa shine shehin wanda ya baka da rika shi ma za ka iya amsa a wani iya shi iya wanda aka aka togace kenan saura kawai ba dan ko kana jin nauyin mutum ko kana abin nan da kake yahi nauyi mana eh kuma ya kamata a ce shi wanda ba wayannan ba zai ma uzuri kuma ba haka ba in ka ida za ka nuna abin da kake abin ne mai muhimmanci sosai eh kana munajati ne da ubangiji shi kanshi mijin misali ko ko shehi ko ko walidin in ya san abin da kake akai ai ba zai ba zai ma matsa masu kame magana ba. Wale kunun nuku da hubin naziri. Wani ya tullada shuru'ika, sannan sharaɗi na biyar shi ne ɗar ma'aniya, wani ya da niyya lada shuru'ika yayin haɗuwarka, mana yayin harawarka in za ka fara. Wati hiyar lati tud'a shuru da siya, ya ce wannan su ne abin da ake kira sharɗa na inganci. yawa akwai sharda da man kamar da malama suke rarrabewa ku cikin da aka samu cikin fiƙi akwai shurutul wujuh shurutul sihar shurutul kamal to wannan sune sharda na inganci Allah in babu su wardin ba zai inganta ba wa tarikun li ba'di zallazi ma wa tarikun li ba'di zallazi ma ba alayhi fil waqti wa ba'dahu naqaba wa min shurutihi ala man qadara alayhi la siwahu an yasabira سورة شيخه وينوي المدد وأنه بين يديه قعدا لكن من الذي ذكرت أنفع ومنه أكمل ومنه أرفع وأعظم استهدار سورة النبي أفضل أبناء نساء العربي ناويا اقتباسه الأنوار وأنه بين يديه سارة عليك بالهيبة والوقار إذاك والتعظيم والإكبار وما هذا استحضار معنى الذكر في القلب من كان لذاك يدري ومن ومن يكن لم يدريه فليستمع لفظ لسانه لكي لا ينتفع ليشغل الفكر من الخواطر في غير ما هو له بذاكر ومن يكن يرتل الأوراد ينل بما ذكرته المراد ولتعذرن اللحن في الأوراد لكي تنال غاية المراد وهذه الشروط للوظيفة وهي التي في وردنا معروفة نعم yanan inda muka tsaya na karatu yanzu da karantawa ba muka ga fasara ba yanan ne sharɗan da suke haɗuwa wato inda tarayya lazimi da wajiba duka suke tarayya cikinsu bayan cin wannan sharɗa na inganci guda biyar yace wa tarikul libadi zallazi ma ba duk wanda yake mai bari ga sashen abinda wannan abin da da ya shude wani abubuwa sharɗan nan da aka ambata wanda yake yana mai barin ɗaya ne daga cikin su alaihi fil waqti wa ba'da wal qada to ramuwa ta hau akan shi fil waqti a cikin lokaci tun kamun wurdin in wato tun kamun lokacin shi ya wuce kai koda ya wuce wa ba'da bayan bayan lokacin alaihi na qada'u ramuwa ta hau kanshi wanda ya bar ɗaya daga cikin wannan sharɗan da suka gabata to zai rama wuridin ne kenan abadan ba wai lokaci an lokacin ya wuce ba shikenan tali a yayi shi ba tare da sarki ba sai daga baya bayyana gari cewa ai shi bai ashe ba bai da sarki yayi yayi wuridin nan to bai zama ba ce a shikenan tunda ya shiga lokacin lokacin shi ya wuce yanzu bai bai rama shi a sai ya rama shi ha amada hakan nan inda mutum ya ce ai ashe tufafin shi najasa yake da lokacin da ya lazumin nan to shi ma mutum zai rama shi a lokaci in lokacin ma ya wuce ba irin na sallah bane ba sallah an sani in lokaci ya riga ya wuce to shikenan ba sai ya sake wannan sallah ba to amma shi wurdi a a sai ya sake shi ha abada na'am wa tarikun li ba'd zalazi mazana makaranta shi wa min shurutihi ala man qadara alayhi la siwa wa an yastahdira surata shaykhihi sannan yana da cikin sharɗa a na wuridi a saho wanda yake da iko a kan shi wannan sharaɗin lasiwahu a ba wanda bai da iko a kan shi ba an ya sadira surata shehi mutum ya halarto sura hoto na shehin shi na ce hoto ba wai sura dai kawai kamar gashi gabanka mutum ya halarto hoton shehin shi shi duka yan ɗariƙa shi wata yanayar lata da anhu mutum saboda haka abu ne mai wuya ba kowa ne zai yashi ba saboda haka yace wannan alaman kadara sai wanda kai wanda ya samu iko a kan shi don saboda so diya irin halartu abu sai abin da ka gani to shi ko kamar da aka sani har yanzu ma ba binci akwai sura ta shi wata janibar lata anhu yawanci wanda muke da sura ce ta jikan shi koko abin da ya kasance wato kamar sura ce wata aka yi ta da hannu ya da wuya ba ba ba fotografiya ba wai ba ba hoto ne aka doka ba to shi wanda ke iya wani kuma cikin yan wawan Allah ya sa ya ga shehu ko ma da a mafarki ne Allah ya nuna mai suran shi in ya iya rike wannan suran da ya gani ko ko a an ka tsaya an karanta ma sifofin shehu janin irallata anhu gashi kana ganin kamar gashi gabanka to in zaka iya halarta wannan sura shi ne aka ce sharadi in hon mutum ga wanda ke iya halarta irin wannan sura a gaban shi wayan wil madada mutum ya rika ya niyya da halarta wannan suran ta shehi a gaban shi yana niyan samun madadi daɗin tahiya da baye-baye wurin suke zuwa wanda suke zuwa daga Allah tabaraka wa ta'ala wanda suke biyowa ta wannan wasiɗan nashi wa annahu baina yadayhi qa'ada ya halarto cewa shi ka'ada ya zamana ne baina yadayhi gaba gare shi ya to ko ga kaman gashi gaban shi shine gashi to yani Allah ta'ala anhu wa kudai sirruhu gashi shine a gaban shi shi yana zamana gaban shi lakin min allazi zakartu anfa'u wa minhu akmalu wa minhu arfa'u yace sai dai akwai anfa'u abin da shine mafi amfani wa arfa'u shine mafi dokaka min allazi zakartu daga abin da na ambata kin nan wa minhu akmalu kuma abin da shine mafi cika menene wannan yace wa azamu wa azamu istihdaru suratul nabi kuma abin da shine mafi girma da duka abin na faɗa ma nan na halarto sura ta shehu tijani Allah ta anhu wa qudda sirru shine halarto sura ta ma'aiki ta annabi ya da musu Allah tabbata a gare shi wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam afdali abna'i nisa'il arabi shine mafificin ƴaƴan mata wanda suke na larabawa aka tsaya nan ma yana nihin ma duka matan duniya ma baki ɗaya kenan tun daga nan da ma'aiki sai sallam yake cewa Allah ya zaɓe shi ne zaɓin da ya mai daga zaɓaɓɓe daga zaɓaɓɓe duk komi nashi zaɓaɓɓe ne larabawan Allah ya zaɓe su ya fitar da shi daga cikin laraba ce kenan mafificin wanda yake ɗan mafificin ƴaƴan matakin larabawa kenan mafificin mata na duniya baki ɗaya kenan don Allah sa ana fahimta sallallahu alaihi wasallam yace to mafi amfani mafi cika mafi girma mafi ɗaukaka daga halarto sura ta shawar illa ta anzu shine sura ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in ka iya kamar da yawan zan in ka daraja na tana tana tana aiki ga wanda yake iyawa shi ma wanda Allah ya sanya ya taba ganin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko a farke ko a mafarki ko Allah ya sanya ya kiyaye suran ko ko wanda ma bai samu wannan ba ya dai ji an sifanta mai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yanda yake yanda kamar gashi a gaban shi ya kiyaye wannan suran tawon da aka yi kaman tawon da aka mai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ya ji kamar gashi nan a gaban shi na wuya nikti ba sahul anwara yana mai niyan dosano hasassakai daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa annahu bayna yadayhi sara kuma cewa wato ko lamarin da sha'anin shi mai karanta wurin nan ya sanya sara ya zamo bayna yadayhi nan gaba gare shi kawai ya sa gashi kamar zamne ce gaban maki ya da matsalar sabata gare shi alayka bil haibati wal waqari idzaka wat ta'zim wal ikbari na hore ka yace na hore ka da kwarjini wal waqari da girmamawa dai da ƙara ganin girma da nutsuwa izaka yayin cananka ma'ana yayin wannan lokaci na halartu su da ma'aiki sallallahu ina horonka da ganin haiba ka rika jin haiban ma'aiki sallallahu alaihi gashi nan kana gaba annabi sallallahu alaihi wasallam wal waqari da girma irin na nauhijin nauhi da nutsuwa wata azimi da girma wani ikibari da kambamawa ka kambama lamarin da kake ciki zama gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba kabarin ba karamin lamari bane ba wa ma azatti shidaru ma'ana zikiri tare da wannan ba ka halarta suran shehi ba ko ko suran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to tare da wannan kuma a ka halarto ma'anan zikiri zikirin nan da ake ka rika halarto ma'anan shi fil kalbi a cikin zuciya da abin da kake karantawa ka rika jin ga ka san abin da kake faɗi amma wannan man kane ne za ne za ka yi ga wanda ya kasance ya yi sani ga wannan ma'ana ya yi sani ga ma'anar zikirin wanda ya san larabci ya sa abin da ke faɗi in yace astaghfirullah ya sa abin da yace in yace la ilaha illallah ya sa abin da yace in yana salati salatul fati ko ko jawatul kamal ya san abin da yake cewa to ya halarto ma'anan yana faɗi yana jin abin da yake cewa to wanda bai sani ba wanda bai san ma'ana ba ya ce wa man ya kullam ya dirhi faliyasta lafza lisanihi ne kai layan tafi wanda man lam ya kul man ya kullam ya dirhi lam ya dirhi wanda ya kasance shi bai san shi ba ma'ana bai san ma'ana ba ta zikirin to me zai falyastami lafazwa lisani to ya rika sauraron lafazin harshen shi ya rika jin abinda harshen shi ke faɗi ma'ana ya rika motsin harshen shi ya rika jin ya rika jiyar da kanshi abinda yake faɗi ba sai ka daga sauti ba a kana ji da ka san motsin kana jin harshen ka san abin da kake cewa wannan likai layan tafi laƙin nan za'ida ce likai yan tafi dan mutum ya amfana in mutum yana so ya amfana da zikirin shaka ya kamata yi tunan ibn arabi sa'i ya dora maka shi tambaya ce yanzu inda mutum zai ce to in mutum ya kasa ko ko yaya za a yi mutum ya haɗa wannan dukan guda biyu ba kowa ne zai haɗa wannan guda biyu ba a lokacin da kake halarto sura ta kudwa kuma kana halarto ma'ana ta zikiri abin aikin yama yawa yaya za ka yi ta ce to abin yana sauki in mutum ba zai iya halartowa tun daga farko gashi kana halartowa kana jin kana gani ma da idan zuciyarka ga ka gaban ma'aiki sallallahu har zuwa karshe ko ko ga ka gaban shehi rajulata an har zuwa karshe in ba ka iya haka ba yace to wanda za ka yi da farko da ka zo ma ka yi niyya ka halarto ga ka gaban kudwa gaban shi tajani da ta'anu kuku gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ka halarto ga ka gaban shi sallallahu alaihi wasallam gaban shi ne zaka jan wannan lazim dan ka samu ka samu wannan halarto in ka halarto ka halarto yana tare da kai sallallahu alaihi wasallam kaddara haka kuma haka ne to wannan babban sirri ne ne kake tsammanin duk wanda suka fifitan nan wanda suka samu abin da suka samu suka tsira ma al'umma baki daya cikin sabai da wannan wani ba da ganin ma'aiki da sulam da samun halartar ma'aiki muna ana muna faɗa muna muna faɗa muna nanatawa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu sahaba annabi sallallahu alaihi cewa ba mu kakkabe hannuwanmu ba daga birni ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har sai da muka yi inkarin zakatanmu wai mu ne kuwa saboda saboda rashin zatin ma'aiki sallallahu mai tsarki a tsakaninsu sun rasa zatin ma'aiki sallallahu a tsakaninsu to kai mai halartowa ma'aiki sallallahu kamar kai saban haka ne kai ka samu halarta ta zatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam irin yanda zukata da rayuka nau'ancin suka rayu saboda halarta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kai ma irin wannan ake ma kwaɗayin ka samu in kana halarta ma ki sallallahu to saboda haka karya ma tauci kai kokarin samun wannan in in baka iya hada duka biyun ba ka halarto ga ka ga ma ki sallallahu alaihi wasallam a farkon tashi in ya so sai ka shagaltu da sanin ma'anan zikirin in wanda ya san ma'ana ne na abin da ke faɗi saboda ana son mutum ya rika tadabburi abin da kake faɗi kana yin shi daki daki kana jin me kake cewa in kuma wanda bai san me yake cewa bane ba bai san bai iya larabcin ba to shi kuma shi ma lokacin sai ya shagartu da jin abin da yake faɗi wannan a gaba gaba zai rika yin in yana ji gashi yana kulawa da abin da yake faɗa yake yana kula da ma'anar abin da ke faɗi koko yana jin abin da yake faɗin nan yana yi yana jeho halartawa ta sura ta kudwa ta manzala sallallahu koko ta shaitan ila ta'anu a gaban shi lokaci zuwa lokaci yana yi yana halarto haka a wannan in yana yin haka lokaci zuwa lokaci ya tuna ga shi gaban ma'aiki ke sallallahu alaihi wasallam yana kuma kulawa da abin da yake faɗa har sai Allah ya yassare mai hada duka biyun baki daya kama haka Sheikh Ibn Arabi Sa'i radiyallahu anhu ya faɗi idan ba abba ne ba wanda in ba kowa ne abin zai mai sauki ba tun tashin farko to in ya kasa ma sauki ga ayyukan da zaka yi Allah samu dace wannan kuma zaka yi haka yace biyu shigilar da fikira minar khawadiri shigari ma huwa lahu bi zakiri dan saboda ya shagaltar da tunanin shi daga tintini abin abubuwan da suke ɗarsuwa a cikin zuciya shigari ma huwa lahu bi zakiri wato tana tintini wanda suke zauwa cikin abin da ba shi ne yake a kai ba cikin wato da wannan zikirin da yake yi cikin wannan zikirin da kake yi akwai zikirin da kake akwai abubuwan da kake faɗa akwai abin da in tunanin ka yi a cikin shi ma bai zama sahau ba kamar yadda ake na karatawa ibn arabi yana cewa ai Allah wa tabaraka ta'ala da yace wailun lil musallin allazina ma an salati musahun sai allazina hum an salatihim sahun masu rabkana ne daga barin sallar su ba fi salatihim ba sahun ba masu rabkana ne ba da sallar su me yake ne akwai wanda shi ya rabkana da ya ma bar sallar yanzu misali wanda lokacin sallah zai ya shigantar da wani abu na banza ya ma mance da shi sallah da ya sallah har ma sai sallah lokacin ta wuce hada ta da wani kun ga wannan su ake ba wanda shi yana cikin sallan ba saboda kulawa da shuhudi da munajati na ubangiji tabaraka wataala ya sanya ya mance ma da abin da yake har ya sashi ya rauka na wannan ba da su ake ba to to shi abinda wanda yake abinda ana so ka yi wannan halarto lafizan ne saboda ko ma'ana saboda kar ka je abubuwan da yake tsarsuwa a zuciyanka na tunani ya shagaltar da kai ya shagaltar da kai daga ya shagaltar da kai daga abin da kake ciki na daga wurdi kenan a saboda kai hankalinka ya zama ya taru a waje guda sai ka rika halarto zikirin don saboda kan wannan tunani saboda tunanin mutum kullum akwai tunani wanda tunanuka wanda suke yan hoshi ga tunani mai kyau kana cikin sallah kake kawai sai wani tunani ya zo ma na duniya ina kai ina duniya ke kake gaban mai duniya da lahira ba shi to wannan abin irin wannan saboda maganin wa'annan sai ka rika tunana abin da kake cewa me kake cewa ko a cikin sallah ana san wannan hudur wai me kake cewa cikin sallah me kake cewa ne me kake faɗa ne to in ka damu da wannan sai ya ma maganin wa'annan ɗan washin na tunani wanda suke zawa su shagaltar da kai daga abin da kake a kan shi na daga zikiri shine ma'ana wannan baitin wa man yakun yawa mun ji hannun ko wa man yakun yuratilul awrada yanal bima zakartu hul murada sannan ga wani abu shi ma sharadi wa man yakun yuratilul awrada duk wanda ya kasance yana karanta wuridi da tartili tartili shine tajwidi kyautatawa ko ko jerantawa da tsari wanda ke karantawa a jere a tsari ba da gaugawa haka nan ba masu kuma ke cewa ba ana so wuridi dai wannan na lazimi ka tsaya ka karanta shi a tsanake wanda ke tsaya na karanta shi wannan da nutsuwan da tartili yin shi a sannu a hankali kana bibiya abin da ma kake faɗi kana ta tafurin shi to wanda ke haka ya nalbi ma da kartun murada zai samu muradi abin nema da wannan kaifiyan mai ma zakartu da abin da na ambata kinnan na ambace shi kinnan a ma'ana haɗi daga duka sharɗin da suka gabata in ka haɗa to ka gama da wannan tafsirin za ka samu muradi wanda ta hazaran nan lahana fil auradi mai mutum kuma ya ce ka kiyaye ka kiyaye lahani a cikin auradar lahani shine kuskure ka kiyaye yin kuskure cikin abin da kake karanta na wurin da ka sa karanta kowane ne da kyau yawa da kai ta nana gayatar muradi don ka samu cikar muradi don ka samu matukar muradi abin nema a ciki in kana so ka samu cikakken abin nema to sai ka tsaya ka kiyaye da abin nan abin nan duk lafazin da ake ka tsaya ka yi su da kyau karanta su da kyau ba za ta ka karya can ba ko ka ka hidda ka rage nan wurin ka kara na wannan duk wata ya kiyaye yawa wa hazi shuru da dil wazifa wa allati fi wirdi na ma'rufa yace wannan sharadan wannan sharadan na mu ambata su ne na wazifa wa allati fi wirdi na ma'rufa kuma su ne dai wanda aka sani a cikin wirdin mu sun sun hada da sharda na wazifa da na lazimi ji baki da yawa yanzu kuma a zai karanta wanda suka keɓanta kuma ga lazimi shi kadai واستقبل القبلة إلا لضرر مثل مسافر على ظهر السفر وتركك الجار عليه عمل أصحاب شيخنا وذاك الأمثل كذا جلوسك إذا استطعت تفعله وأنه ما شغلت قلت وإندي حسن من ياتي لي كمثل هيئة الصلاة واقرأ قبيل الذكر ما رويته عن شيخنا وذاك قد صححته وابتته الذكر بما قد عهدا من المقاصد تكن مسددا na'am a cikin sharɗa wanda suka keɓanci lazimi yace wasu saka bilin kiblata ka fuskanci alkibla sharaɗi ne shi ma fuskanta alkibla a cikin lazi kaga wazifa shi ita da ake yin ta ma a kewaye kaga ba wannan banda wazifa kenan a wasu saka bilin kiblata ka fuskanci alkibla illa ne darar sai in dalilin akwai cutuwa cikin fuskanta alkibla na akwai wani mashakka na akwai wahala saboda wani dalili ya ce misalin musafirin ala zahari safar tamkar wanda ke dan balaguro matafiyi wanda ke akan abin hawa na balaguro zahar duk abin da ke abin hawa dabba ce ko wani dabba to wanda haka yanzu a ce dabban nan ta fuskanci tana kallon kai yamma ne kai to haka ya za ka fuskanci alkibla haka ba zai yiwu ba a ce kuma ka shiyo ka abin nan a ce ma dabba ce wadda kake wadda wadda kake wai dabba ma ce kana fuskan shaki misali to in ka in ka jiyo ka kalli gabas ka bashi ka saka mai raga mashi in yi shigar ka wani wuri ka je ki da kadama to a gaba to wannan kawai abu ne mai wahala wanda tamba da gudan wani shiga wani dari kawai sai ka waskanci daina ka waskanta nan babu komi shine illa li darar wa tarku kal jahara sannan sharadi na biyu banci wannan tarku kal jahara alaihi amalu asabina barin daga murya shi lazimi ba a daga murya a cikin ana karanta shi wannan ya ce alayhi amunu ashabi shekhina aiki na sahabban shehi mu shehu zai lata anhu ya tabbata kan shi wa zaka al wannan aiki ko nasu shine mafifici shine ahdaru shine yi kaza julusuka idastabata sannan zamanka shi ma sharadi ne cikin lazimi ka yi shi a zamne idza sabata wannan in ka samu iko ha taf'aluhu wa anhu ma shigirta in ya kasance ma shigirta anhu ba shigartar da kai ba a tafalu ka aikata shi in ya kasance kana ikon yin shin kuma ma shigirta anhu ba shigartar da kai ba daga barin shi shi ma ko dalilin tafiyan ne misali wanda ke tafiya tafiya ce ta kasa ta kama kuma irin wanda ta yadda ba a so a bata lokaci akwai jadda sai babu dama to kawai za ka iya kana tafiyan kana yi babu kawai irin wannan qultu wa indi hasanun man yati bihi ka misli hayati salati ibnu babul alawi radiyallahu anhu yace qultu nace ina faɗa wannan kuma kai tsammanin wai ra'ayi ne nashi kamar yadda ibnu arabi sa'i radiyallahu ta'ala ya faɗi anan wai ya taliki akan wannan baiti yace ba wai yana faɗi bane ba dan ya ci kaku ya ce qultu na faɗi ku tsammanin wai magana ce ta ra'ayinsa kawai ta zuciyarsa yace a wannan abu ne wanda ya tattaro ya fa'idantu da shi daga ilimi da kuma abin da ya sani wannan abin da ya sani ne abin da ya kamata ya kyauɗe ya ce a wurina wa indi a wurina hasanun ya kyautata abu ne mai kyau man ya ci jiki ga misali hayar salati wanda zai zo da zaman nan ya yi shi kamar irin kamata sallah ma'ana ka yi zama irin zaman sallah zaman tahiya yawwa shine yake cewa wa qara قبيل الذكر ما رويته عن شيخنا وذاك قرصحاته yace sannan ka karanta qubayla zikiri dab da zikiri ya ce qubayla tasgiri na na kabl saboda kana wannan yana nihin abin da yake cewa ka karanta shine maqasid abubuwan da ake ake bude zikiri da su to ka karanta su a qubayla zikiri gabanin zikiri ma rawaitu bi za karanta ma rawaitu abin da na rawaito shi an shekina daga shehin mu shekta jani Allah ta'ala wa za ka karsa hatu wannan kuma yace na inganta shi to nan wurin sai ibn arabi sa'i yace wannan baitin abin da ke nuni dai shine nuni ne wannan yayi nuni ne zuwa makasit abubuwan da ake buɗe wurfi karanta wurfi da suna daga wannan ayoyi da ayoyin da ake gwada da wurfi ko ta gaba ta wuridi da su ko wani rukuni daga cikin rukunan wuridi da su sai ce da cewa yayi da cewa yayi waftati his zikra bima qad uhida miyal maqasid da kun musaddada da yayi tawhidi wannan kuma yana ne yace waftati his zikra ka bude zikiri bima qad uhida da abin da aka saba da shi wanda aka sani miyal maqasid ne daga maqsadodi abubuwan da ake karantawa na suke su ne mabudayya ga wurdi da kun musaddada za ka kasancewa abin katarnarwa abin tsaidawa tsayuwa mai kyau akan gaskiya wannan kuma duka har yanzu yana buƙatan sharhi a wajen mu musamman a wannan lokaci yanda lokaci mu lokaci na bairan ulama shi kun islam wa salatu na ma'ana ibrahim yasir Allah ta'ala yanda aka sauka mana abin ya zama sauki sosai kamun lokacin abin da ake nihi tun daga farkon wuridi in zaka fara misali zaka yi naziri to sai ka duk gabar da zaka ma in zaka istighfari sai ka karanto wasu ayoyi irin su ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu inda Allah huwa khairan wa azama ajra wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim sannan ka shiga istighfari kowace ko ta gaba ka zo sai ka jawo aya ta Qur'ani wadda take umarni da wannan aikin da zaka yi sannan sai ka kama wannan aikin wannan abu ne mai kyan gaske saboda yana jawo yana sa ma huduri yana sa ka halartu a shi kai abin nan zaka yi umarni ne zaka bi don Allah tabaraka ta'ala baban zauna tsarika ce mata tsarikatul ulama ita hanya ce ta malama yanzu wannan kaga sanin wannan ba kowa bane ba zai iya yin wannan to amma saboda ita fayira abin da an so ya zama alheri ne ya gama kowa da kowa wannan abin da bai zama sharaɗi ba wanda dole sai an yi shi saboda haka yake da sauki sosai ba sai ka kawo wa'annan makasirkin ba a dole dole har ma su magabatan sun kawo cewa an taɓa tambayar shi ta jani lada anu to wani tambaya yaya zai karanta in ya zo yaya zai yi don saboda sauki wala mu shirta jani lada anu wa ardahu annabi amin ko kuddisuru yace in ka zo karanta ko ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sannan ka shiga su mashrafil wurdi kawai ka shiga cikin wurdi duk kaga ya sassake duka wannan amma har wa yau har a yanzu yana da kyau in mutum zai iya wa'annan ayoyin da ba sai ka karanta su da bakinka ba ka halarto su zan yi istighfari Allah ya ce in yi istighfari ko tun daga farko ma tun daga farko abin da zaka fara shi a uzu billahi min shaitanir rajim ka halarto in kana iyawa in ka sani wannan abin da zan wadi Allah ne yace in zan karanta Qur'ani abin da zan karanta farko yanzu alhamdu zan karanta Fatiha Qur'ani to in zan karanta Qur'ani ya Allah yace in Allah yace bai za karanta Qur'ani fasta iz billahi min shaitanir rajim in za karanta Qur'ani to ka kai kai ka nemi tsarin Allah daga shaitan wanda ke je daga ramin Allah sai ka ce a'udhu billahi min shaitanir rajim sai karanta bismillah ita ma ka ji ka halarto irin da abin da da hadisai da ayoyi duk suka ce ka yi bismillah nan ka halarto su fatihan ka ka halarto ita ma biyan da aka ce a a inda Allah ne ba da umarni ka karanta mata ya tsara min alquran akra'u mata ya tsara min ka sai ka ka halarto duka wannan umarnin a zuciyanka ba wai sai ka karanta ka faɗi su da baki ba zai ƙara ma hudurin nan ka rika jin umarni kana jin umarni ne na ubangiji kake aikatawa haka nan kowace gaba kowace gaba ka bi ta haka in zaka iya haka ya shi wa shenan a har daga baya bayan nan mun samu labari wanda suka zama da wanda bishe shehu abdul zakar illa ta anhu wa ardahu annabi amin yana umarni da haka mutum ya rika halarto wannan ayoyin ka halarto su a zuciyarka ba sai ka faɗi da baki ba sannan ka ci gaba da kowace gaba daga cikin wannan rukunin wanda za mu gani insha Allahu a mu na gaba a nan za mu tsaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fati lima an gune ka wani khatimi lima sabaka na sir na qibla na qibla hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali ya kadri min dari lazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin